بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ورئيس دور المهجلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحابته الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina mai sake nana ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kaddara haɗuwar mu a wannan yammaci da albarka yammacin asabar daren lahadi 21 ga watan zulkaida hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa birnin madina na da shekara dubu da arba'amiya da arba'in da bakwai wanda ya zai da tara ga watan mayu dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin na malami da ke nan garin kura a jihar yobe domin ci gaba da majalisunmu na mako mako wanda muke karatun littafin al-muktasar fil mu'amalat na babban malami a shekh Khalid al-Musaiqi wannan shi ne majalisun mu na arba'in cikin jerin gwaran darussan mu a cikin wannan littafi a mun ƙara sababin da ke bayani akan riba a cikin kasuwanci da kuma a mu'amalolin riba na zamani da nan muka take a wancan mako da insha Allah za mu shiga sabon babi da malam zai bayani akan mu'amala ta shigiki ta gida da ƙasa da gona babu bai'in usuli wa simar babi da ke bayani akan cinikin usul al-usul sune kasa titles kasa wa simar da kuma abin da ke da alaka da ita idan gona ce abin da ke cikinta idan gida ne menene idan an yi ciniki na mai gida menene idan an yi ne ciniki na wanda ya siya mana shi al'usulu jam'u asli al'usul jam'i ne guda ɗaya ta shi ne asl wa huwa ma ya tafarra'u anhu gairuhu shi ne abin da wani abu yake komawa zuwa gare shi ma'ana ga asali to sai kuma abin da wani farki yake ginuwa daga karkashin sa wal muradu huna ad-dur wal aradi wa shajar bana shi abin da ake nufi da shi anan shine da gidaje da gonaki da filaye da kuma bishiyoyi waɗanda asalinsu suna da asali malam shi wasimaru jam'u samar su kuma asimar jam'i ne na samar wa huwa ma ta'miluhu al-ashjaru wa ma yujna minha shine abin da ake samu na na ƴaƴan itace daga cikin abin da ake samu daga cikin abin da wannan bishiyar take fitarwa wa bai'ul usuli was thimari lahu asam malaike cinikin al'usul wasimar ƙasa da kuma shuka da kuma ‘ya'yan da suka fita daga cikinta yana da ɓangarori da yawa. Nau'i na farko shi ne ma da yake alƙismul awwal, idan ba a daren awwafan, awwa kafaha, awwa abaha, aw ausa biha dalila umura idan ya kasance mutum ya ya ya siyar da gidansa ko kuma ya yi wakafi da wata ƙasa da yake da ita ko kuma ya ba da ita kyauta ko kuma ya yi wasiya cewa ya ba wa wani wannan dukkan suna da hukunce-hukuncensu da suka bambanta ko? akwai bambanci tsakanin tafiyar da ka bayar domin siyarwa ya fita daga mulkinka amma an baka wani abu bayarwa ya fita daga mallakarka amma ne ba a baka komai ba kai sai ra'ayi ka bayar ne na sarada shi yasa muke sa su karkashin unilateral contract amma shi kuma siyarwa ciniki ne na ka bani na baka wal bani wal baka ko wal hanani wal inene yawa to wannan shine ciniki to haka kuma kyauta a haka kuma wasiya ita ma kamar kamar kamar kyauta take amma bambancin wasiya da kyauta ita wasiya ba kyauta ce da sai bayan mutum ya rasu za ta fara aiki haka kuma wakati shi ma dai in ka bayar ya fita daga mulkinka shi ma ba wani abu aka baka ba amma bambancin da ke tsakaninsu shi ne shi wakati shi kuma a rayuwa yake fara aiki amma kuma babu wanda ya mallake shi ba na wani mutum ɗaya bane takamaimai amfanin da ake samu daga gare shi idan wanda yake fitar da amfani ne ko in haya aka sa ko kuma in zaman ma za a yi zaman ne za a zauna shi ne wakafin muna ganewa to duka waɗannan a babin ƙasa idan za ka siyar ko za ka bayar ko za ka yi wakafi ko za ka yi wasiya dukkaninsu suna da ma'anoninsu da suka bambanta kuma kowanne ɗaya yana da abin da yake nufi kuma akwai ƙa'idoji da suke kulawa da kowanne a cikinsu wanda shi ne abin da malam zai mana bayani a cikin wannan babi na farko al'ardu ita karantar da kasar ko ta gona ce ko ta gida ce ko ta shago ce ko ma ta ne ce ce ita kasar karantanta to yana da tana da ka'ida wanda wannan ka'ida tana da muhimmanci shine fa yamliku al-mushtari al-qarar ila al-ard sabi'a duk wanda ya yi kasa aka ce ga filin nan daga makocin masallaci ta ɓangaren yamma zuwa kusa da kwalta an siyarwa wane to yanzu ya mallake shi wannan wajen har ka je ƙasa ta bakwai kuna gane da har ƙasa ta bakwai tashi ce yawwa ba za a ce a'a ai yanzu bari a gidan ƙasa yanzu sai a siyarwa wani saman ƙasan can kuma ƙasan sai a ce an siyarwa wani shi kuma yin gidan ƙasa wannan ya saba wa ka'ida ta shari'a menene dalilin da hadisi Aisha ta radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qal man zalama qida shibrin min al-ard awqahu Allah sab'a arabin hadisi daga ummu na Aisha wanda al-Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wannan ruwayar Imam Muslim ce Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda yayi cuta akan kasa duk wanda yayi cuta akan kasa ya zalunci wani ko ya ci iyakarsa ko kuma ya tauye masa ko ya siyar masa abin da ba shi bane to Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wata'ala zai nutsar da shi zurfin kasarsa bakwai kasa bakwai wanda wannan hadisi yana daga cikin dalilan da malamai suka dogara cewa kasa guda bakwai ce a Qur'ani Allah subhanahu wata'ala yana cewa sab'a samawa ce sab'a samawa ce a wuri da yawa amma ita kuma kasa ba a faɗar adadinta sai a wuri ɗaya da ake Allahu ladhi khalaqa sab'a samawati sai shi wa min al-ardi mithlahunna ya kuma halicci daga ƙasa madadinta sai malamai suka hada da wannan hadisin cewa yadda sama take bakwai to ƙasan ma bakwai ce sai sallallahu alaihi duk wanda ya ci ƙasa za a nutsar da shi zurfin ƙasa bakwai zurfin har ƙasa ta bakwai saboda ne saboda yayi zalunci domin nau'i ne na cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba akulu amwalin nasu bil yana da mutukar haɗari mutum ya ci iyakar wani ko ta makocinsa ko hatta wacce aka yanka aka bashi ta al'umma titi ne da al'umma za su amfana saboda son zuciya kai ka ce a ƙara maka wannan yana da haɗari balle kuma makocinka ka yankar masa kamar sallallahu faɗa cewa man gayyara منال الأرض تو لعن الله لعن الله سبحانه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض duk wanda ya canja iyakar ƙasa ya ci gefen makocinsa Allah subhanahu wata'ala alaihi wasallam ya ce Allah ya la'ance shi Allah ya la'ance shi to haka kuma a wannan hadisi alama ce ta narko wanda ya ci iyaka ko ya zalunci wani akan ƙasa za a nutsar da shi nisa ko zurfin ƙasa guda bakwai. Don haka masu cin iyaka ko ta makota ko kuma ta layi ta al'umma gaba ɗaya domin filin na da aina al'umma ne gaba ɗaya. Su ma in ka zalunce su, ka tare musu watakila wurin da ruwa zai wuce. Ko kuma wanda ma kwata-kwata ba mallakinsa ba ne, ya ga sama sama ya ga da dama dama kawai ya ce ya haɗa takardun ƙarya aka haɗa aka ba shi ba da takardun ƙarya ga ƙasar da ba ta mutum ba ya mallake ta baya halatta mata shi baya halatta mata halatta mata halatta mata wannan ƙasar Annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce yake cewa lalle kuna zuwa wajena akan kusumar ku akan sabanin da ke tsakaninku watakila wani ya ɗiba ƙarfin bayani ya yi bayani na fahimci cewa shi ne mai gaskiya kuma na bashi hakkin wani to ku sani cewa duk wanda na bashi hakki kuma bashi da wannan hakkin to fa bashi da dai baya halasta masa ba hakkin ka bane ka je wajen alƙali ka samu alƙali ya baka wannan fa baka da alƙali ba ya halasta maka shi bane a doka a haka yanzu kai ne mai shi amma zunubin hakkin da ka karɓa na mutane yana nan a wuyanka don haka tauyin kasa ko ta makoci ko ta gwamnati ko kuma wanda ma ta wasu ne ta zama su rauni ta karɓe wannan ba ƙaramin zalunci ba ne kuma yana da narko mai kanki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a wannan hadisi na ummu na aisha radiyallahu anha wanda al-imamu bukhari da muslim suka rawaito shi to malam ya kafa hujja da wannan hadisin cewa yadda ya ci wannan kasar iya taki daya ko kashe kafa daya ko mita daya to kuma za a tsaftar da shi kasan wajen gaba daya to don haka wanda ya mallaki wannan kasar ita kadai don haka ya mallaki hadda kasa to haka kuma ka'ida ta biyu alhawa'u ila sama'i duniya sama ita ma ya mallaka har ya zuwa sararin sa ba subhana muna ganewa saman gidanka idan ka mallaki kasa to saman ma naka ne wani ba zai yi ya mallaki saman gidanka ba mun gane wannan ka'idar a ka'idar shari'a wanda ya mallaki kasa to har kasa can iya karkashin inda ƙasa ta ƙare mallakin sa to haka kuma saman gidan shi ma sunnet saman gaba ɗaya mallakin sa ne wannan ita ce ka'idar shari'a kaga kenan bayyuwa wani ya mallaki karkashin ƙasa ko kuma wani ya ginin gida a sama kuma ya ce nasa ne duk wanda duk gidan da yake sama to na mai ƙasa ne wannan ka'ida ce ta shari'a kuma a dokokin Najeriya ma wannan shine abin da ya tabbata tun daga dokoki da muka gada na turawan mulkin mallaka land land da muka gada akwai ka'idar duk abin da aka haɗa shi da ƙasa to na mai ƙasar ne kutkut plateau solo solo sadiq land use act da ya zo 1978 shi duk ƙasa tana ƙarƙashin gwamnan jiha a Najeriya a kowace jiha. Don haka duk wanda ya bawa to yanzu wannan an ba shi ne a matsayin aro kuma iya ƙasar ake magana kuma da sama da ƙasa na shi. wanda wannan ita ce kuma ka'ida ma ta shari'a to don haka in aka siyar maka gida na sama ba san hukuncin wanda yake gidan gidan sama ba gida na sama injiniya wannan kasa ga mai kasa kuma ga mai sama na'am na'am akwai eh dai na yi shi ne nace maka sai dai idan gaba ɗaya suka haɗu suka mallaka kasar ta fice su duka sai aka haɗa aka gina sai wasu suka zama suna sama wasu kuma suna kasa amma in ka mallaki sama ta ɗai ran da sama ta rushe to in dai ba tare kuka mallaka da mai kasa ba ko a dokar Najeriya kai sama kake da ita kuma sama dama ta ce shi ne kasa ita shi ne mai kasa wannan ita ce ka'ida ta shari'a kuma a dokokin Najeriya ma ita ce ka'ida amma idan an yi ko'oni an haɗu da yawa misali mu mu mu goma sai muka haɗu muka mallaki fili kamar na masallacin nan sai muka yi gini hawa go hawa tara da na ƙasa to duka filin namu ne mu goma amma kowa da inda yake zaune ni ina ƙasa kun gani ne kamar mai mallaka ba to amma tun da gaba ɗaya muka haɗa muka mallaka namu ne kenan a wannan lokaci to ya zama ai duka ƙasar muka haɗa muka mallaka gini kuma wajen amfana kowa yake muna ganewa amma in dai babu wannan arrangement din kawai aka siyar wa wani sama aka siyar wa wani ƙasa ba tare da an tabbatar da cewa mai ƙasan nan shi ma yana da mallakin ƙasa mai saman nan shi ma yana da mallakin ƙasa ba to wanda ya mallaki ƙasa shi yake da sama ta kashe haka kuma karkashin kasa shi ma nasa ne wannan ita ce ka'ida ta shari'a kuma har a dokokin da ba ma na musulunci wannan ita ce ka'ida wanda kuke gani ana yi misali a dogayen dela ba na mutum ɗaya ba ne to that means akwai tattauna akwai yarjejeniya da aka yi na cewa ko da wannan ginin ya rushe to duk wanda yake da gida sama yana da mallakin wani kaso na ƙasa tare aka hada aka mallaki kasa wannan to ai sun zama tare suka mallaka amma in babu wannan arrangement din me kasa da me sama wanda yake da kasa shine yake da waje amma idan an riga an aminta cewa tare muka mallaka amma ku a yanzu ku zauna a sama kuma kasan ita ta rike saman don haka kowa ya mallaki kasa kenan don haka kuma za a iya amfani da sararin samani ko kuma a sama ko kuma ya amfani da karkashin kasa ina fata mun fahimta da dama ana yi a a birane a ko su abuja ma suna irin wannan na eh eh eh sai shi yadda sama da ba ana yi mana to ai da aka samu matsala ne randa randa sama ta rushe shi yanzu ne sama ya gama hayarsa kenan ai ka gane sai dai idan akwai dokoki da yake dokokin a mu'amalar conveyancing da mu'amala da ƙasa yadda ake ya bambanta daga jiha zuwa jiha idan akwai a jiha wata doka da ta tsara cewa duk wanda yake da sama to shi ma wanda aka siyarwa sama shi ma yana da wani kafo na ƙasa to akwai wannan dokar shi kenan amma dai a ka'idar shari'a mutukar ba ka samu wani abu da ya bambance cewa mai sama wanda yake sama shi ma ya mallaki ƙasa ba ko a matsayin regulation da aka tsara shi ko kuma a matsayin yarjejeniya da aka yi to wanda yake da ƙasa shi yake da waje in ya ga dama ya fashi shi kenan amma in sama ta rushe ran da sama ta rushe to shi fa sai jira sai sanda shi kuma ya ƙara ginawa sannan sai amfani da sama tunda shi sama ce taki da da haya ko haya sama ya bashi kawai siyar masa ya baka ji ba siyar masa ya ana cinikin ayi eh ya ƙara ya ƙara ginawa ba yau wato ai zai iya faruwa ai idan akwai ka'ida ko a matsayin a jihar akwai ka'idar da ta nuna haka to wannan ka'idar ai al-muslimuna ala shurutihim al-muslimuna ala shurutihim amma in babu wannan ka'idar ga wanda yake da wanda yake sama sai sama ta rushe sai yazo yace shi kuma yanzu yana da gurbi a ƙasa alhali saman ka ta rushe in babu wannan ka'idar a ka'idar shari'ar musulunci wanda ya mallaki ƙasa shi yake da ƙasa kuma wanda yake sama ita ma ta ne ƙasa ce sai idan ya sarayar ya siyar masa to yanzu sama yake da ita sai idan akwai wata ƙa'ida ko ta zamantakewa da gwamnati ta tsara ko kuma yarjejeniya tsakankanin masu wannan ita ce ka'idar shari'a ba za ka siyar da mutum gida abin da ya sa wannan malam ya sa wannan ka'idar a nan ba za ka siyar wa mutum gida ka ce to kasa na siyar maka kuma yanzu saman ni kuma in kai ginin ka ni kuma zan so na tsora gini na a kai ba ba ka da wannan hurumi tun da ka siyar masa kasa kasa ne naka kasa ka riga ka ka saki abin da kake da shi idan shi ya yi maka izini ya ce to ka gina a sama babu matsala in shi ya siyar maka ya ce ga sama ya siyar maka to yanzu kai sama ka siya sama ita ce taka amma ran da aka samu matsala to sai dai idan akwai ka'ida wacce take tsara yadda mu'amala za ta kasance ita ce ka'ida ta shari'a na'am eh hawa eh har har 30 40 ma ana yi to ai kaga wannan shine sai an koma wajen ahalin zikir ni dai abin da nake faɗa maka na ka'idar shari'a ne sama shine wanda yake da ƙasa shine asalin wanda yake da gurbi duk wanda yake sama sai dai idan a koto yarjejeniya duk yarjejeniyar da aka samu tana nan za ka yi aiki bisa ka'idar al-mu'min muslimuna inda shurutin ne in akwai yarjejeniya ko tsari na ƙasa wanda yake tsara wannan mu'amalar wannan shi ma za a yi mu'amala da shi cewa ba za ka iya rushe ƙasa ba sai ka nemi izinin mai sama ni ban san da wannan ba ban san da karatun na wani nuba kan kaɗan ne amma dai ni shari'a nake karanta maka kaga sai ko abin da yake na shari'a shine wannan ka'idar a noma a je babbaku da faffaru wannan ita ce ka'idar ban san idan an yi zurfi an je ko ina da irin dokokin su ban sani ba amma dai a asalin doka ta Najeriya manya-manyan tsare-tsare wanda aka gada daga common law da kuma wanda aka samu na land use act duka haka provision din yake ba za mu yi gaba ba na'am na'am eh wannan za mu so kan shi yana gaba yanzu akan wannan ka'idar muke ta farko shine malai yake magana ai za mu zo kan sauran abubuwan da an yi a tashin ɗinsu da gida na mai gida ne ko kuma ba na mai gida bane su ne sauran da zai yi magana a kai yanzu dai muna magana ƙasa da sama ƙasa ta ne ƙasa ce sama ta ne ƙasa ce in ka siya kai take da iko za ka iya bawa wani dama ya amfani da ƙasa ko za ka iya ba wani dama ya amfani da sama amma al'asulu in an siyar maka an siyar maka gaba ɗaya ne amma idan akwai wani sharadi da ya nuna cewa to shi ma ne saman nan ga yadda yake ko akwai wasu tsari na zamantakewa da hukuma ta tsara to wannan al'usulu na inda shuruɗe ne muna ganewa to sai ka'ida ta biyu ka'ida ta biyu ce al-bina'u لأنه داخل في مسمى الدار haka nan shine kuma in an siyar maka kasa to an siyar maka hadda ke ba zai wace an siyar maka wannan kasar amma ginin ba naka bane in aka ce an siyar maka to ginin da yake cikin naka ne saboda wanda ya mallaki kasa shi ya mallaki abin da yake tamfare da ita shi ce ka'idar da kake ƙara faɗa na kukus plato ko solo solo sedit in aka yi aka siyar maka to abin da aka siyar maka na ƙasa to duk abin da yake a tamfare da ƙasa shi ma naka ne don haka gini shi ma in aka siyar maka ƙasa naka ne amma ana iya samun wani lokacin wani ya gini ko ana iya samun wani lokacin wani ya gini a filin wani ana yawan samu misali ɗa da mahaifinsa mahaifi yana da fili ɗansa zai yi aure yana da dama sai shi je kaka gina je kaka gina ya bashi bai bashi ba bayan ya gina ya zauna da iyalinsa sai mahaifin ya rasu to yanzu filin nawaye ginin nawaye na kun san duk abin da aka haɗa shi da ƙasa na mai ƙasar ne ko a nan wannan ka'ida za ta yi aiki a da izinin mai ƙasa ya gina shi kuma tun da bai ba shi ba yanzu ya masa izini ya gini a kan ƙasarsa abin da yake mai sauƙi idan aka zo rabon gado dama duk wanda zai maka kiyasin ƙasa hawa biyu yake yi abu biyu yake dubawa yana duba ƙasar yana duba ginin sai ya duba ƙasar ya cire ginin wani lokacin ma za ka ga dillalai in suka dubi irin gidajen gargajiya din nan sun sun yi ruku saura ka dan su yi sujada sai ka ji sun ce maka wannan wajen da fili ne da kasar ciko sai ce maka fili ne da kasar ciko amma dai amma dai kwanan saman kuma zai iya biyan kuɗin wucewa don haka yanzu kawai za a lissafa ginin a matsayin ƙasa fifa na wace ƙasar kuma sai a yi mata kima to kaga idan aka zo da gado a irin wancan kes ne sai a wari sai a ware kudin kasa da kuma kudin gini gini naka ne eh to ga kudin sa kasa kuma ga ta ita ta magada ce in an ci sa'a za ta iya fadowa rabansa na gado sai a a baki in kuma ba za ta kai ba sai dai a haɗa shi da wasu in yana da dama ya biya su in kuma ba haka ba sai dai a biyar a ba shi kuɗin ginin sa su kuma magada a raba musu kuɗin ƙasar su wannan ka'idar ta cewa duk abin da aka haɗa shi da ƙasa na mai ƙasar ne to wannan ba za ta yi aiki ba saboda me saboda an gina an yi ginin ne da izinin mai ƙasar don haka ba zai zama cewa nashi ba ne. na hudu ma kana muktasilan biddari abin da yake damfare da gidan shi ma ba a raba shi da shi shi ma in aka ce an siyar da gida waɗannan ka'idojin suna da muhimmanci saboda wani lokacin za ka ga an siyar da gida sai ka ga mai gidan ya zo ya kuccince wasu abubuwan da a ka'ida suna cikin gida saboda son zuciya ko bai gama gininsa ba kawai sai ya cire maka kofofi bayan ya siyar maka gida sai kuma gidan da ka siya da kofa shin ana samun gida ba kofa to kaga kofar gida tana da ne tana da alfangare shi na gida ba zai yi ka cire ba amma tana bujin dinka ba na tana bujin dinka ba ta ce fankoki ba na sama fankar sama ta gida ce ko ta ce na ta gida ce wayan lantarki ta gida ce ko yau amma fanka wacce take ta kasa mai kewayawa wannan ta tafi su waɗannan ƙa'idoji ne da shari'a ta gindaya sannan kuma aka yi amfani su da dama da urfi urfi abin da yake a abin da yake an saba yi a mu'amala bisa ɗabi'a in dai an siyar da gida da hankokinsa shi kenan wannan ka'ida ne amma wasu wajen su kuma a in ka ga fanka a gida ta mai gida ce ba a taɓa jini a sa fanka kai za ka sa to shi kenan wanda ya jini zai iya cire fankar sa wannan urki za a koma zuwa gare shi dan haka ma kana muttasilan biddari kalbadi almansub kamar kofa da aka madara ta aiki amma da ya fi kofa zai yi renovation sai siyar maka da gidan sai kaga ya zo yana fita da kofa zai tafi da ita sabon gidansa tana da haƙƙi a kan wannan na ya yi niyyar renovation ya canja kofofi sai bai canja ba sai siyar maka da gidan akwai kofa tsohuwa tun asalin gidan akwai kuma wacce ya niyyar sawa yanzu ya siyar maka zai ɗauka ko ba zai ɗauka ba zai ɗauki abarsa wannan ba taka ba ce amma wacce take maka na ɓangaren gida ce ومثل المثبت ومثل ذلك اليوم بعض ومثل ذلك اليوم بعض الادوات الكهربائيه مثل المراوح وآلات التكييف والآلات التي تكون للماء تدخل في البيء لأنها متصلة ما ليكي haka nan sauran duk wani abin da yake makala a gida kamar a zamanance sai ba da misali kamar fanka kamar air condition wala ya faɗi yadda suke a Saudiya mu nan haka ne na siyar da gida har da AC gidan injiniya da alin sikiri in aka siyar da gida mai AC mai gidan zai iya shirya AC din ya sa a wani waje na eh yawa to ita AC temporary structure ce temporary structure ce ko permanent eh eh sansan kuris ba haka ko window side irin na dadin nan to baka sani ba zai sani injiniya a kai ne a halarci kira ai misali yanzu um irin window side din nan ta da ta gan aka shirye ta ai gidan zai mu ne ko kuma duk wanda ya zo ya ga gidan ya gan shi da AC sa ne ba in ka shirye in ka shirye ai ka yi wa gidan na kafu kuma kuma kima sama ai za ta bambanta ko gidan da yake da AC da wanda ba shi da AC na ana cirewa ko ana cire AC yau to shi ne ai kaga yanzu malam da ya kawo misali kaga shi yasa da shari'a al'ada muhakkama din yanzu shi malam da ya kawo misali yace abubuwan da lazimai ne a cikin gida ba a cire su sai ba da misali kamar fankoki kamar kofofi kamar AC kamar wuta kwayayen lantarki wannan su a wajensu bisa ɗabi'ar wajensu ga yadda ake yi to mu yanzu a nan haka ake yi ko kuma ana iya cirewa misali AC su a wajensu ba a cire AC sai sa ya kawo a matsayin irfi ne to mu a nan idan ana cire AC dan wanda ya siyar ya zo ya cire AC daga baya ba zai siye ba in da dama a cinikin AC kamar kamar talabijin ce kaga ba wanda zai siyar maka gida da talabijin ko sai dai idan gida ne da aka siyar da shi da furniture sa gaba daya amma in dai kine ne an san talabijin ba ta shi to haka ita ma ita ma ita ma AC idan bisa al'adar washe AC ba ta cikin kayan da ake siyar da gida da su to ne gida zai iya cire kayan sa amma in tana ciki dole ya bari shine ka'idar da yake faɗa shi dai misalin da ya bayar a wajen su AC ba a cirewa wanda na san kuma da wahala ma a cire tunda da wahala ka ga gidan da babu AC ko a wajen su ko ko ba haka ba to ka ga mun ai da wahala ka ga gidan da ba fanka to in ka cire inda zaka je ma a ko wata fanka to wannan ya ya danganta da urfi mu ma AC idan haka ne hukuncin ta shikenan in kuma ba haka bane urfin da yake tsakanin mu shi za a ji na biyar sai al-munfasilu ka alati tabridi ka sallaja aw alati tajassil al-munfasala aw al-sutur aw al-furus أو الأواني المنزلية فهذه لا تدخل في البيع إذا كان إلا إذا كان هناك شرط لفظي أو أرف أو أرشي وعلى يتسيكم أبوه أن تكيشي رفض كده wani ɗan sanyi ne na aisha aisha ne ɗan sanyi ɗan sanyi ne muna ganowa sai abubuwan da suke raba da gida wanda suke raba da gida su kuma ba sa cikin lissafin ciniki shi ne ma ya bada misali kamar talabijin kamar kujeru kamar gadaje kamar kwanuka da plate na amfani kamar kayan kirki kamar littattafai kamar kafet duk waɗannan ba sa cikin gini ko to waɗannan ba sa cikin lissafin ciniki ko da mutum ya zo ya gida lokacin da ya zo ya ga gidan kowanne ɗaki da furnisha kowanne falo da TV ga firji guda biyu wani ɗaya a falo ɗaya a kishin duka ya duba ya gani akwai in ya tashi lokacin da zai zo ya karɓi gida zai ce ina firjinan nan na ba zai faɗa ba saboda ne saboda ba ta ciki ka'ida ɗaya ce sai dai idan an saba yin haka ko kuma akwai sharadi sai a haɗa da marasa ne so sai dai idan an saba yin haka idan an saba ita ce ka'idar duk wanda zai siyar da gida kawai zai siyar da shi da kayan ɗakin ne saboda bukatar kayan ɗakin ko ina ma akwai shi to za a iya yin haka ko kuma da sharaɗi ya ce a shi zai siyar da gidan ne baya bukatar ka komai da komai bako ne ya zo aiki gari zai koma garin su ya gina sabon gida a garin su da komai da komai sai yake neman kuɗi da zai ƙara da aikinsa to yanzu yana buƙatar waɗannan kayan ɗaki ya riga ya siya baya buƙatar sai yake tattaki gidan da komai da komai to fa komai da komai komai da komai ne saboda yan fasu sai a tambaya harkin kuɗu eh har kayan sanyi eh duka komai sai a tambaya to in an yi wannan sharadin ya zama cewa yana cikin ciniki amma in ba haka ba mutukar an yi shiru to ba za cikin abin da ake cinikin su a gida malaki amma munfasil idan kana tabi'an li muttasil fa huwa dakhil fi al-bay' kal miftah to haka kuma abin da yake rabe idan yana da alaka da wanda yake manne da gida shi ma ba a iya shirye shi misali kamar kullayen gida ya bar maka kofofi amma duka ya biya ya shikire silinda jamlok din duka ya zari gaba daya saboda ya je sa a can wannan sai ka ce ai da muka da mukullayen ka saboda ai ba a cikin gida ba mukulli kofa da mukullinta gida da an san shi da kofa kofa kuma an san shi da mukulli to shi ma bai halatta ya shire dole sai ya dawo da shi to sai abu na shida yace al-ashjar bishiyoyi al-ashjar ka shajarun nakhil wal burtuqan wa nahwaha dakhilatun fil bay'i li'annaha tabqa wa tadum bishiyoyi su ma suna cikin ciniki ba zai yi ka siyar da gidanka ba ka ce banda wannan bishiyar dabina ka siyar da gida amma banda bishiyar dabino ita ma tana cikin ciniki dukkan nusu suna cikin abin da yake ɗamfare da gini to sai kuma abin da ya fito wanda ba bishiya bane azzuru shuka wasu ruwa tankasimu ila ismail ita kuma shuka ta kasu kashi biyu akwai shuka wacce take ma yahsudu ma ma yuqsadu marratan wahidatan kal burr wa sa'ir wal urf wa hada la yadkhulu fil bay' wa inna ma huwa lil bay' idha illa idha ishtarata al mushtari fal muslimuna ala shurutihi misali mutum ne siyar maka da gona ya siyar maka da gona a tsakiyar damuna bayan amfani ya riga ya kai matakin da ya kai sai ka zo kasi gonarsa ya siyar maka gona yanzu amfanin na waye na ne gona asali ne ko na sabon mai siya ne na na sabon mai siya a na asalin mai gona ne na asalin mai gona ne ai shi ba tabbatacce ba ne shuka wacce take mai bishiya kamar mangoro kamar ashe irin bishiyar ruman din nan ko kuma ashe ta dino wannan ai tabbatacciya ce wannan kuma amfani ne wata ɗaya ya rage a cire shi shikenan ai ba ya cikin lissafi ai kaga ana iya zuwa a siyar da gonar amfanin gonar ko sai ka zuwa ne hasi gonar wani ko wannan siyar ne ya siya na'am amfanin ya siya amfanin ya siya gaba ɗaya shi zai ɗora a kan noman ya ɗora daga inda ya tsaya. To haka kuma wanda ya siyar da gonarsa amfaninsa ya riga ya nuna ɗauka zai yi to shi ma amfanin na asalin mai gonan ne ƙasa ce ita tashi saboda lokaci ne kawai zai tattara kayansa ai kamar wanda ya gida ne da kayansa a ciki. Ko yana zaune a ciki ba za a ba shi wata ɗaya wata biyu ba a ka'idar doka ma a Najeriya yana da six months statutory notice sai an ba shi wata shida statutory notice ɗinsa wannan shine notice to quit bayan nan idan bai yi ba shine za a ba shi seven days notice of owner's intention to recover possession bayan nan sannan sai a kai shi kotu kotu ta ba shi ita ma na ta kwana bakwai din sannan daga ƙarshe idan an buga an buga ya fito an yi wannan matakan gaba ɗaya ya ƙi kotu za ta turo wakilin ta ya kore ta ya kore ka watsi da kayansa a baka wajenka muna ganewa so don haka wanda ya siyar da gona da amfani a ciki na shuka wacce take ta ɗan lokaci ce wannan shine ɓangare na farko na biyu ya ce wa tsoro allati tasis marratan ba'da marra kal barasim wal karrat wa nahwa aw tusqatu marratan ba'da marra ka timatin wal khiyar wa nahwi dhalik na biyu shi ne abin da ake shukawa wanda yake fitar da 'ya'ya wanda ba lokaci ɗaya za a kwace su ba kamar me na a fatishiya ba shuka ne wace shuka ce za a kwace kuma ya kuma fitowa a kwasa na kamar tumatir ko kamar kankana kamar a shuka ba shiya ba na garuhu ko yawwa to waɗannan duka wanda ake cirewa ba lokacin ɗaya za a cire su ba za a ɗau lokaci ana ci gaba da ba su ruwa kuma suna ci gaba da tsirowa to shi ne malam ya ce su kuma irin waɗannan fala irin waɗannan fama ya jus miraran أو يلقط مرارا فأصوله المشتري وأما الجزة والنفقة الظاهرة المتهيئة للأخذ تكون البائع to shi kuma irin wannan ya bambanta shi kuma abin da aka shira wanda za a iya shira a take na mai gona na mai gida ne na asalin wanda ya siyar ne sauran kuma nan gaba da zai kara fitowa na wanda ya siya ne misali gonar tumatir idan lokacin sai za a iya wata nawa ana shira na zai iya kaiwa wata wata biyu zuwa uku ko to sai ya siyar maka a yanzu an an fara shirarsa yanzu kenan sai ya siyar maka gonar to yanzu da ya siyar maka tumatirin da yake yanzu wanda ya nuna wanda za a iya cira da wanda ya fada a ƙasa zai iya tattara ya ɗauki kayan sai ya sauran tumatiri da zai ci gaba da fitowa nan gaba nan zafin mai gona ne na sabon mai gona ne saboda ne saboda abu ne da yake maimaituwa za a ɗau lokaci yana yi kuma mallakin ka ne kasar ya bambanta da amfanin da za a cire shi lokaci ɗaya masara ce dawa ce hatsi gero ne sun fito an yanke shi kenan an kwashe sun kare amma wannan zai ci gaba da maimaituwa shi ya fi kama da bishiya kamar muka ce idan a malai ce idan bishiya ce kamar ta mangoro ko kuma ta dabino ta waye ta asalin mai gona ce ko ta sabon mai siya ta sabon mai siya ce to idan idan shuka ce wacce take da amfani lokaci ɗaya za a cire ta asalin mai kaya ce idan kuma wacce ta yi kama da wannan da wancan ce to abin da yake za a kira na yanzu naka ne amma sauran da zai ci gaba da fita shi kuma na wancan ne sai dai idan akwai shara'i da suka gudanar tsakankanin su duka wannan ka'idoji ne masu muhimmanci a shari'a saboda za a iya samun takaddama ai wani ya siyar da gona ya siya shi ya karbi kuɗin yanzu amma ba zai baka ba sai ya gama cire tumatirin sa sai kuma ta siya ne saboda tsammanin akwai tumatirin zaka ci gaba da rogo kuma an gaba to in aka kai takaddama gaban shari'a yaya za a yi hukunci wannan ita ce ka'idar shari'a idan dabino ne ce maka ai na bana zai ka yake so ya fara shirewa tukunna waye ba shi tunda ya riga ya rabu da kasa dabino da mai kasa ne dan haka ya riga ya rabu da shi wa mithlu al-bai'i law wahaba aw rahana aw waqafa aw aqarra aw awsa fa yadkhulu fihi ma zukira min al'umuri sabita malam yadda ka ga albai ciniki to haka kuma sauran waɗannan abubuwan su ma suke sawa'un kyauta ne wanda aka ba wa kyautar gida a gidan akwai ƙofofi to har da ƙofar aka ba shi har da ƙofar aka ba shi sai dai idan ya sharɗanta ya ce zan koma sabon gida na ba ka ƙofan amma ba zan cire ƙofofi na ko ba haka ba ko yace misali na ba ka gidan wannan tsohon gidan da zan tashi na ba ka shi amma zan tashi bayan layya insha Allah sai na dawo daga aikin hashi sai kake ka gode dabda zai dawo sai turo duka aka turo kofofin gidan bankocin ma duka aka tashi ne hukuncin ka na ne hukuncin sa ya kuke dariya ya halatta ya ɗauka ko bai halatta ya ɗauka ba na ya halatta to shi kenan ya ce ga gida na baka sai ya tashi ya ce na baka sai da ya shiga cikin gidan bayan ya shiga sai zo cire ƙwankokin ya fi cire ƙofofi akwai wayoyi ma inda wani bangare voice quarter din shi bai ƙara ba bai ya zara wayoyi ya hukuncin wannan duk ɗaya ne da na farko da na biyu to akwai bambanci ka'idar kyauta sai an yi hauki sai ta karɓa in ka karɓa to ta tabbatu ba zai iya taɓa maka kayanka ba sai dai kawai ka masa kara saboda shi ne asalin wai malam ba su ce ba a hana ba da rago fata ko amma in ka ki ma ka ce ba za ka ba shi ba daidai kai tun da ka riga ka karɓa amma fa a na farko alkawari ne yake zai baka iya abin da ka samu shi shi za ka karɓa lokacin da yake ya ba ka gida ka shiga ba yake sai ya dawo ba to kai ka ɗauka gidan su kutum za a baka duka sai da ya kwakwace abubuwa wani bangare ma sai da ya shirin kwano biyu sa a can duka ya halatta saboda ne saboda asali tabarru'i ne dama ba ba ta aka yi balo ka ba aka baka amma da ciniki kuka ya halatta bai halatta ba a ciniki ina ganewa saboda shi ciniki aqdul aqdul mu'awada ne ka bayar ne ba ni ubaka ban gishiri ubaka manda wal bani wal baka wal halal wal ne ita kuma kyauta an baka ne kawai aqdul tabarru'i ne shi ya ga dama ya baka in ya ga dama ma sai shi ya baka misali yanzu zan ce a malami ko mun tashi akwai wani wani babur haka eh insha Allah sai ka sai ka dauka sai ka manta ka tafi da na koma gida sai na ga malam Nuhu sai a malam Nuhu dauki wannan babur kan gaban ka ne ba shi kenan ba kyauta ta yi ko ba ta yi ba saboda baka riga ka karba ba amma abin da bai halatta ba shine bayan ka dauki babur ka tafi da shi kana hawa kuma na zo na kwashi wannan kamar kare ne da yake yin amai ya dawo ya cinye haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi to ba a so ka yi kyauta ka dawo ka karbe abin da ka bayar na kyauta wannan ba daidai bane wala takunu kallati naqad ghazlaha min ba'di quwwatin an ka'an tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum to ba a so a yi haka amma mutukar mutum bai ya wuce ba za ka iya canjawa bai riga ya tabbatu ba wannan shine tabbatuwar kyauta in ba ku manta ba mun taɓa maganar tabbatuwar ciniki ko muka ce da mai ciniki yake kulluwa da mai kuma yake tabbatuwa kulluwar ciniki da siya da siyarwa tabbatuwar ciniki da rabuwar masu ciniki to tabbatuwar kulluwar kyauta daga san da aka ce an bata ta kullu amma yace take tabbatuwa sai lokacin da ka dauka kamar ciniki ne na siyar maka da wannan wayar ka siya muna tare sai nace kai na yi shawara na fasa zan yi ko ba zan yi ba ya halatta ba ni kaya ta ga kudin ka shikenan muna ganewa amma bayan ka tafi sai na bi ka nace na fasa ciniki ba wasa bane ciniki ba ƙarya ba ne ciniki ya bada to haka ita ma kyauta in aka ce an baka to ta ta ta kullu an samu kyauta to yaushe da take tabbatuwa ba za a iya tashin ta ba sai lokacin da kai hauji ka riga ka karba daga ka karba dan aka ka rike wannan duk sanda aka baka kyauta wal fawru da gaggautawa fararun farin na yake sauri ka karba kai sauri ka karbi kar ka yi jinkiri kun ji ba kada ka yadda a baka kyauta ka yi jinkiri in kai wasa sai ya zama ka samu fitar rabo wani ya zo a baki kuma shi kenan kuma akwai mutanen da haka suke su abin su in sun baka kai sauri ka karba akwai wanda na sani haka yake yanzu zai ce ya baka in kana zaune kudin sa ya kare yana bayarwa yana bayarwa in an baka kai kana zaune kace ni ruwa ne na dubu biyar din nan taka sai ka ce ga shi ce ba ni shi kenan kuma ya ba wani laifin waye laifin ka ne ka zauna ai ko ba haka ba sai ne kun kare da ka zauna yawa da aka baka sai ka ce to Allah sasa da alkhairi a tashi lafiya da ya addu'a ka tara gaba to haka kuma shi ma wakati shi ma wakati haka ne in an yi shi ma aka ji ne lafi ne in an yi wakati ba a fasawa idan mutum ya ce ya bada kaza a matsayin wakati ya identifying wannan kadarar to daga nan ya zama ba naki ba kuma bai halatta ya dawo ya fasa bai halatta ya zo ya ce ya fasa amma zai iya canza wakilci kwanaki wani ɗan uwa yake ba mu labarin cewa wata mata ta kawo masa wasu filaye guda hudu ta ce wakati ne so take ta yi makaranta ɗaya na mahaifiyarta ɗaya na mahaifinta biyu kuma nata tana so a gina makaranta shi kuma ya karɓa yin shiru ba rubutu babu komai da aka kwana biyu koya aka yi koya aka yi kawai sai ta dawo dama ba a garin take da zama ba tana can Kaduna sai ta dawo da ta zo sai ta ce wallahi ta fasa yayi shiru ya shiga ɗaki ya nazari kawai ya ɗauko takardun ta ya bata shi aka rabu kalla me yasa ka bata shi to sai a zo ana tallata yi sai ka ji ana cewa malam wane yayi kaza yayi kaza yace to ai wakati ta yi ba a fasawa amma sai na mishi tambaya guda ɗaya an yi rubutu lokacin da ka baka din kun yi rubutu cewa ka za waka ta yi yace a shi da ta kawo ta ce ga mahaifiyarta da waya kawai takardun ya karba yace jiran jama'ar annaba a samu a gina wajen ai ka ga inda aka samu matsala da da rubutu bai isa ba ta isa ta fasa ba ko ta fasa zai ce ba ta isa ki fasa ba a shari'a ba ta fasu ba kuma dolanta in ta tashi kai kara ina za ta je sai dai ta je kotun musulunci to in ta je kotun musulunci da shari'ar Allah za a mata hukunci kuma za su tabbatar mata cewa wakafin na ya riga ya tafi ba a fasawa in kuma ta tafi kotun da ba ta musulunci ba to shi kuma in ta dauki in yi in shi Allah rama ya dauki lauya yana zuwa zai challenge jurisdiction din su don kotunan da ba na musulunci ba high court da zuwa sama ba su da hurumin sauraron mu'amala da take da alaka da wakafi section 272 na constitution din Najeriya ya bayyana cewa hurumin kotunan shari'ar musulunci ne su saurari matsaloli da suke da alaka da Islamic personal law wakafi yana ciki ku kaga da ba zai iya salwanta ba amma yawanci muna yawan samun irin wannan sakacin sai a yi wakafi ba za a yi rubutu ba sai ka ga wani lokacin wanda ya wakafin ya zo daga baya ya ce ya fasa ko kuma ma in bai fasa ba bayan ya rasu a zo a dinga samun takaddama to kai ba rubutu kayan baban su ne ya baka kai kana wakilci ba a yi rubutu ba kuma da suka ce nasu ne za ka yi mutu ba za ka yi mutu ba in kai mutu ma da an ji sai a ce to ina shaida sai ka ce ai ba ne ya ce wakati ne ina shaida ba ka da shaida to dan haka duk wanda zai wakati yana da muhimmanci ya tabbatar cewa ya yi rubutu haka nan wasiya ita ma wasiya haka take ita ma wasiya idan aka yi wa mutum wasiyar an ba shi gida to ya haɗa da gidan da kofofin gidan da fankokin gidan da duk abin da yake ɗamfare da gidan amma abubuwan da ba a ɗamfare suke da gida ba ana iya yawo da su waɗannan ba sa ciki har sai idan ya shi a cikin wasiyar an an kunsar da waɗannan abubuwan a cikin su amin na'am suna eh eh da ya ɗauka ake wayewa ne kuma ba mu kyau mana aina al'umma ne kuma dan ka je ka bawa ma'aikatan kulawa da hukumar kasa sun baka ka ba su na goro sun ƙara maka baki ba ne dole ya halatta maka ne a sai ya halatta ba yi dan ka ba su na goro a tsarin asali titi ne sai ya shafar al'umma ai ba haka ake samun wani wajen a samu toshewar magudanan ruwa ba ko an zo za a yi titin da zai bi tsakanin a rasa samun yadda za a yi ita ba daidai ba ne Allah ya sa mu dace wa alaikum salam a ita wannan ka'ida ai duk ba ta shiga ai su wannan a duk abin da yake temporary structure ne ana iya yin sa a waje ka'ida shi wannan da baranda da da ko kewayawa irin wajen da za ka sa fulawa da sokawa duk wannan akwai limitin ka'idar da ake yi har hukuma duk tana tsara kawai yawanci duk ba ji ake bane eh a duk ba ji ake bane akwai town planners ai kowace ko ina ka je akwai town planners wanda su ne masu kula da tsarin yadda gari yake kuma duk wajen da suke da tsarin bin garin ba ma a yadda ka ma yi wani gini in ba irin yadda suka tsara maka ba in aka ce wannan wajen bene ake so in ba za ka yi bene mata wajen da za a yi a yi gida flat ba za ma ka iya canja musu tsarin ginin ba ma balle har ka ce za ka ci layi ko kuma ka ce za ka fito da sokawanka ko kuma iya abin da aka ɗiba maka ka'ida ake yi to amma duka wannan tsari na abubuwa matsaloli ne na cin hanci da rashawa da wadu wanda aka bawa aikin gwamnati abin ta kai shi mafi yawan mutane duk sanda aka ba su aikin gwamnati sun ɗauki wannan aikin ba wai su yi wa al'umma aiki ba ne damar samun kuɗi ne sun ɗauke shi kamar wani shago sun ɗauke shi kamar shago ɗan sanda shi yake wannan aikin da aka ba shi dama ce kawai ya yi cefane da abin da ita wannan uniform ɗin nasa imagination haka yake kikewa yake ga za ka wuce ba ka'ida maimakon ya ce ka bi ka'ida sai ka ɗan ba shi wani abu kwafin ka zo da kaya maimakon a biya harajin ƙasa sai karɓi wani abu haka shi ma malamin makaranta haka zai ɗan karɓi ɗan na goro a cuci yara da sunan an taimake su a basu a basu abin nan satar amsa jarabawa ko kowa duka abin ta kai su haka ma'aikatan ƙasa sai su roƙa ƙasa da su biyo sai su tura maka ɓangaren a kashi titi su kuma a ɗan ba su na goro duk wannan ba daidai ba ne duka ba daidai ba ne kuma dan mutum an ba shi wannan aikin ai amana ce ba hanya ba ce ta ka samu wani abu amma yawanci kuma yadda ayyukan kamar ma albashin da ake babu wani abu ne daban aikin shi ne da shi za a samu kuɗi wanda kuma ba haka ya kamata ya kasance ba Allah ya sa mu dace na'am eh to ai bishiya kai ne gida ce yanzu ba muka yi bayani ba in ka siyar da bishiya ai kawai ta ne gida ka siyar masa har da bishiya shi kai a lafiyar da gida kuma a ce banda bishiya ta kaka na ce a to sai shi ne kafin ya siyar maka in yana so sai ya cire in ya cire sai ka zo ka ga gida ga shi nan da rana in kana so ka siya ba ka so amma bayan an yi ciniki bayan sati biyu uku sai ka dawo da me yankin yankan bishiya ka ce ka zo yanke bishiyar ka waye baka in kuka je wajen shari'a za a ce ba ka shi da haƙƙi ba ka da haƙƙi bishiya ta sace ne sa baka shine batun a farko Allah ya sa mu dace bari mu duba tambaya ɗaya na ga lokaci ya wannan assalamu alaikum wa rahmatullah wannan yana cewa malam dan Allah menene hukuncin ajiya a musulunci ina ajiyar kuɗi a wajen wata uwar ɗaki na sai ta ɗauki kuɗin ta siyi barkono bisa tsammanin zai tashi ta ci riba sai ya zama ta yi asara mai yawa da na nemi ta bani kuɗi na sun kashe wai an ce wanda aka bawa ajiya baya ɗaukar asara don Allah malam ina so na san gaskiyar wannan maganar Allah ya saka da alkhairi to to karshen maganar gaskiya ne wanda aka bawa ajiya a musulunci baya daukar asara wanda aka bawa ajiya idan abin da aka ba shi ajiya ya salwanta ba zai ɗauki asara ba in ya ajiye shi daidai gwargwadon yadda ya kamata ya adana shi kuma bai yi sakaki da shi ba bai kuma taɓa ba tabbas aka ne wanda aka ba wa ajiya ba zai ɗauki asara ba amma fa idan aka ba shi ajiya kuma ya ɗauki ajiyar ya uzurinsa to yaranta ya ga ya fita daga ajiya yanzu ranta ta yi ai wannan barkonon da ta siya ita nata ne ba ruwanka da abin da ya samu barkono kuma sai an ce matsalar sama barkono idan aka ajiye yi shekara ɗaya yana ƙara daɗewa kuɗin yana ƙara da ko yawa sauran abubuwan ajiya ma umar ko su suna iya kaiwa wata shekara ko kamar wake da sauran ko amma shi barkono wata shekara sai baki in ta ƙara ajiya wata shekara ya ƙara baki to to kaga dole a samu matsala so abin da ya faru tabbas ka'idar haka take amma ita kuma ba ajiya kai ba ita ba ta bi ka'idar ajiya ba ta fita daga ajiya ta ranci kuɗi kuma tun da ta ranci kuɗi wajibi ne ta biya duk abin da ya samu amma da a ce ta faɗa masa ta ce wannan kuɗin nata da yake ajiye tun da ba yanzu za a yi auren ba nan da shekara ɗaya ko mu ɗan ci barkono mana za mu samu alkhairi sai yake ba matsala a siya yanzu a sararwa asararsa yanzu ya yarda a yi barkono da shi don a samu wani abu amma da cewa sai bari zan dan yi amfani da shi kuma da shi barkono ya samu matsala yanzu barkono ya je ya dawo idan ta shi ba ruwan su kudin za a bashi haka kuma da a ce burin ta ya cika ku kula da burin ta ya cika barkonon nan da ta siya misali ta siya na miliyan ɗaya ya zama ya tashi sosai ya yi yashi yadda ya kamata ya zama miliyan uku shi ne za a bashi miliyan ɗinsa ɗaya alhulumu bil hurumi wal kharaju bil samat kaida kenan an musulunci akwai adalci in ya yace ta bari ba in an samu don an faɗi zai ɗauki asara in kuma yace baya bukata a ajiye masa kuɗin sansan da ya bukata a bashi in ta taɓa to ko ya yi asara ko gidan gadon su za ta ce sai ta biya kuɗin wannan barkonan saboda ajiya ya bata bisa amana ita kuma ta tozarta amanar ya ka'idar ajiya dole ta ajiye yadda yake kada ka saba ka'idar wanda ya baka ajiya wannan ita ce ka'ida ai a sabon kuna da kuke gani yawanci ana ajiye kuɗi kana cewa ajiya kai ko su ai rantar kuɗin suke yi in ka ba su ajiya suranta suke yi amma ko faduwa suka yi kai za su ce maka kudin ka ya bata ne su za su ɗauki asarar su to don haka ita ma tabbas yadda yadda ta faɗa maka haka ne wanda aka ba wa ajiya baya asara a shari'a amma kuma fa idan ya taɓa ya fita daga ajiya ya zama rance da rance kuma dole ya dawo da madadin abin da ya ranta ba tare da ƙari ba ba tare da ragi ba la darara wala dirara الغنم بالغنم والخراج بالضمان والله اعلى واعلم abin da muka karanta da daidai Allah ka sami tare a cikin lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to sai to satin sama wanda sati ne zuwa